إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha sha sha biyar ko? sha uku na je muka ce sha biyu sha uku sha uku ga watan jimadal ula shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu hijira ta manzin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu shekarar miladiya yan uwa mana karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala idan ba a manta ba yan uwa ajiya mun tsaya ne a gaba ta biyu cikin anwa'ul kibar nau'o'i na girman kai nau'i na farko shine malaci wa minan nasi man yatakabbaru بملكه أو بمنزلته الاجتماعية daga cikin mutane akwai wanda abin da ke sa shi girman kai shine mulkinsa ko kuma matsayinsa a cikin mutane wanda malam ya mana bayani mai faɗi a cikin waccan gabar yau zamu shiga gaba ta biyu shine faɗin malam da yake cewa wa minan nasi abu na biyu kuma daga cikin mutane mai ya takabbaru akwai wanda shi abin da ke sa shi girman kai shine bi malihi dukiyarsa ce ya tara dukiya ma duduwa mai yawa saboda haka yana iya duk abin da yake so yana iya mallakar duk abin da ya ga dama yana iya juya duk abin da yake so ya juya mutane kuma sune mai fadanci ta ko ina wannan sai ga kamar babu ya shi sai ga kamar ƙasa ba za ta ɗauke shi ba to hakan sai kai shi saba wa Allah maɗaukakin sarki ya girman kai shimali cewa haza mughaffilun jahilun yace kaga irin wadan irin wannan mutanen mai irin wannan ɗabi'a yace gafili ne kuma jahili ne ya jahilci haƙiƙanin sa kamar yadda muka yi bayani a baya haka nan kuma ya jahilci haƙiƙanin mahaliccinsa subhanahu wata'ala li'annahu saboda irin wannan lauka na aqilan inda a ce yana da hankali hankalin da yake tunani da shi tunanin da ya kamata la'alima da ya san cewa annal mala ariyatun ita dukiya aro ce da ake dauka a ba mutum yumkin ayya akhudhahu Allah fi ayi waqti za ta yi Allah madaukakin sarki ya karba ya karba abin da ya baka aro a kowane lokaci ya ga dama duk wanda ya dau aran abin sa ya baka duk lokacin da ya zo karɓar ara'abinsa kaga baka da hujjar da za ka yi inkarin hana shi abin da yake nasa ne dole ka ɗauka ka bashi to duk wanda ya zo duniya haka ya zo ba shi da ko sisi e ko sisi mutum ba shi da shi haka ma tufafin da zai sa a jikinsa ba shi da shi haka Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi wato ɗan uwa zuwan mu duniya wata aya ce da ishara da Allah subhanahu wataala yake so nuna mana cewa ba duniyar nan gaba ɗaya babu abin da yake naka haka ka zo so da ka duk abin da kaga ka samu a wannan duniya ka same shi kuma a ciki zaka bar shi dan uwa ba haka bane yadda ka zo din nan haka yadda kake din nan a tsirara yadda ake haifa dan jariri in ka taba ganin da aka haifa dan jariri yadda yake tsirarar sa haka to haka za a dauke ka amina kai wannan linkafin ma da ake sa maka wata alfarma ce ake maka kaman ka shiga kabari shi ma yarda diddike shi sa daga ta kabarin hatta abin nan ɗinka da zaka ci dukiyarka da zaka ci ta ƙarshe dukiyarka da zaka amfana da ita ta ƙarshe yan uwa shine linkafa ne ta ƙarshe wanda shari'a ta ce daga shi kada a maka komai kuɗinka ne amma ba a yarda ɗauka a maka komai da shi ba shine sai a je kasuwa a samu yaji mara tsada linkafani dan naira 350 ko dan 300 a so maka yaji uku yaji biyar a zo amma linkafani a je a binne ka da shi shikenan an gama haka al'amarin yake Allah ya sa mu dace mala yace wa bi ayi sababin haka nan kuma Allah madaukakin sarki zai iya karɓar dukiyar nan da kowanne irin dalili kowanne irin sababi ya ga dama kowace irin hanya idan Allah ya so zai karɓi dukiyar mutum ka sahibil jannati alladhi dakhala jannatahu malai buga mana misali ce kamar ma'abucin gonan nan da ya shiga gonarsa wa huwa zalimun li nafsihi lokacin da ya shiga gonar ta sai yana mai zaluntar kansa ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki kishiya da yi masa shirka da jingina masa abokin tarayya qala hamma yake cewa ma azunnu an tabi da hadhihi abadan da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi ya bashi arziki ya shiga gonarsa ya ga ta yi lif-lif ga kayan marmari ga kayan ci ga komai gashi nan sai yake gani an tabi da wannan wannan gonar tasa ma a zunnu an tabi da hadhihi abada ai ba na tsammanin wannan gonar tawa yadda take da kinnan ba za ta taɓa gushewa ba har abada yake faɗa to ba ma wannan ne kaɗai a mafi munin abin da ya ba shine maganarsa ta gaba wama azunnu sa'ata qa'imatan kaga wannan ai kafirci ne ko wama azunnu sa'ata qa'imatan kiyama ma da ake ta labarin ta bana tsammani za ta tashi duk wanda ya inkarin tashin kiyama wannan ai ya bar addinin musulunci to kun ga bayan ya kafirce wa ni'imar Allah madaukakin sarki Allah ya bashi ni'ima yana ganin cewa babu wanda ya isa gusar da ita haka yace ma azunnu an tabi da hadhihi abadan in kaji an yi zancen abadan to zancen Allah ne madaukakin sarki ya dan adam bai isa ya zancen abadan ba to amma shi ya ce abadan gonarsa ba za ta gushe ba in ma gonarsa ba ta gushe ba shi fa shi ya zai gushe to amma kaga rudi irin na dukiya yadda ya rude shi shine wancan misalin da Allah madaukakin sarki ya bamu labarin sa a cikin suratul kafi ko wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nafin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an Allah ce kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'an wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samaru fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa azu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun nafsi kun ga qala ma azunnu an tabida hadhihi وما أظن الساعة قائمة ولا إرجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا kaga kala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akfarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wala ushriku bi rabbi sai sai masa wala wala idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada to kissa ce da Allah madaukakin sarki ya kawo ta wasu mutane guda biyu ɗaya daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki masa dukiya ya ba su wasu gonaki guda biyu Allah maɗaukakin sarki ta kiltal jannata ne a ta tukula hawa lam tabna minhu shay'a wasu irin gonaki ne guda biyu dama da hagu wanda duk wani kayan marmari da ake bukata a cikin gona da kayan amfanin gona duk Allah maɗaukakin sarki ba shi kuma Allah ya ce walam tabna minhu shay'a babu abin da take tauyewa idan ta tashi fitan mata da ita zuwa komai sai ya fita komai sai ya fita yadda ya kamata ma'ana gona ce ta kai gona lambu ne ya kai lambu ga kyau ga fitarwa sannan Allah madaukakin sarki ce kuma tsakankanin su ga wani ruwa da aka sa yana gudana ya shiga nan ya shiga nan kaga karshen manomi zai ga ruwa a kusa da shi ko to gashi nan to wannan abin da ya samu na arziki dan a lokacin arzikin su shine gona da noma to sai abin ya ruɗe shi saboda ka da suka shiga gona da shi da dan uwansa shi dan uwan nasa talaka ne kuma ga tauhidi ga ba shi da dukiya irin ta wancan amma ga tauhidi imani ya rada zuciyarsa sai shi mai gonar yake wa wancan izgili cewa ana aksaru min kamalan wa azu nafara ai na fi kauyen dukiya na fi kauyen jama'a ga yara ga bayi ga masu hidima da sauransu da sauransu yake masa waɗannan maganganu to a cikin maganganun da yake mata shine yake gaya mata cewa ai wannan gonar ma da kake gani bana tsammani za ta gushe har abada yace kai wannan kiyaman ma fa da ake bayani anya da gaske ne ni ba ma zan tsammani za ta tashi kun ga kuma shikenan ya sauka daga kallaki ya kafirci to sai yake wani hasashe irin hasashen da su karuna suke yi wala irjitu ila rabbi ila ajidanna khairan minha munqalaba bari ma idan ma da gaske ne lahiran ma da akwai ta zamu koma duniya ai yadda na samu aljannatan nan guda biyu gonakin nan guda biyu masu kyau to idan an je can ma yadda Allah yake so na a duniya ya bani can ma haka zai bani irin su an fahimta yawa abin da yake dauka kina yadda aka bashi a duniya ya dauka wanda aka dau dukiya aka bashi a duniya wai san sa ake yi kaunar sa ake yi yafi sauran ne shi sa aka dauka aka bashi to sai yake wannan hasashen cewa a lahira ma wala irin duttu ila rabbi idan ma na koma can wajen ubangiji na zan samu wanda ya fi wannan ma alkhairi to shine dan uwan da sai yake masa nasiha cewa yanzu aka kafirce wa ubangiji kaga aka farta billazi khalaqaka aka farta yanzu aka kafirce wa ubangijin da ya halicce ka daga ƙasa ya mai da kai dugon mani sannan ya mai da kai mutum cikakki har ka samu abin da ka samu ka zo kana cewa ba kai yadda zai tashi kiyama ba ya ce masa nasiha bai yadda ba ƙarshe bai ya faru sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙona gonar tasa ya lalata ta ta ruguje ƙasanta ta dawo sama hiya khawiyatun ala urushiha fa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasir Allah ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaq eh duka jibintan lamari da bayarwa da hana komai nawa ne ne da Allah ne subhanahu wataala to kun ga wannan babban abin da ya ruɗe shi ya kai shi ya baro shi ya yi jiji da kai girman kai yake gani ya fi ƙarfin ya karɓi gaskiya shi ne mai dukiyar da ya tara abin da ya mallaka allah maɗaukakin sarki ya ba mu misalinsa ba don makaranta mu ji daɗi ba ba don makaranta mu ji labari ba a don makaranta mu ɗauki izina me ya yi allah maɗaukakin sarki ya lalata dukiyarsa shi ne a girman kai wa karɓar gaskiya da bin ayoyin allah maɗaukakin sarki yadda ya wancan aikin Allah maɗaukakin sarki ya lalata dukiyarsa mu ma a yanzu idan maka irin aikinsa Allah zai mana abin da ya masa yan kuwa ina fata an fahimta to wannan shine dalilin da yasa Allah maɗaukakin sarki yake gudanar yake kawo misalai da kissoshi a cikin alkur'ani saboda me saboda mu ɗauki izina ba kawai dan a bamu labari mu ji daɗi ba wannan labarin karuna ne wannan fir'auna wannan hamana wannan kwata-kwata ba shine gharad din ba gharad din shine dan mu karanta mu ɗauki izina me suka abin da ya same su ya same su idan na kyau ne mu ɗauka idan na rashin kyau ne shi ma mu guje shi Allah subhanahu wata'ala ya samu dace mala yace wa ma azunnu an tabida hadhihi abadan fa arsala Allah ta'ala ala jannatihi husbanan sai Allah madaukakin sarki ya turo da ya turo da wannan ya turo da wannan aljannar tasa ko wannan gonar tasa husbanan wata azaba ita ce husbanan irin azaba ta abinda zai haifar da konewar gonar ko lalacewar abin da ya shuka gaba ɗaya minas sama'i daga sama fatarakaha ya ƙyale ya bar wannan gonar tasa kawuyatan ala urushiha ta rushe ta lalace gininta ya faɗo a kanta ma'ana babu ita kenan wanda daga ƙarshe ya ga duk wannan wahalar da ya yi a rana ɗaya Allah maɗaukin sarki ya lalata ta sai ya fahimci ashe akwai wanda ya fi shi ƙarfi akwai wanda ya fi shi tasiri akwai wanda ya ba shi wannan al'amari kuma ya kwace shi yayin nadama a lokacin da nadama ba za ta yi masa amfani ba Allah madaukakin sarki ya samu dace mala ya ce ka qaruna allazi takabbara bi malihi allazi kafura haka nan kuma kalli misalin kissar wancan mutumi qaruna wanda shi ma yayi girman kai da dukiyarsa da ta yawaita eh ta yawaita hatta inna mafatihal khaza'in har sai da shi saboda yawan dukiyarsa mabuɗai mukullan da ake buɗe taskokin fir'auna da su kawai la yastati'u hamlaha sab'atun min ar-rijal al-aqwiya kusan mutum bakwai masu ƙarfi majiya ƙarfi abinda Bahaushe yake cewa gardawa ma da kakare mutum bakwai ba za su iya daga mabuɗan ba kawai mukullan taskarsa ba wai taskokin ba fa yan uwa mukullan kawai a samu manya-manyan mutane su daga mukullan ba za su iya ba saboda nauyinta shi ma ƙaruna wani mutum ne da malamai suke cewa daga farkon duniya zuwa yanzu da wahala a yi mutumin da ya arziki kamar ɗan ƙaruna a da ba a yi yanzu ma kuma da wahala a irinsa in ka kalli yadda Allah ya bada labarin mulkinsa saboda Allah madaukakin sarki ya ba shi wacin dukiyar ne dan ya zamto izina ga na baya mu kenan Allah madaukakin sarki ce inna ƙaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu لتنوء بالأصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين سيسك التمسى وابتغي فيما آتاك الله أه؟ دار الآخرة ولا تنس نسيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين تمي أرونيتي قال إنما أوتيته على علم عندي كنت إيران نوانتن ليكي قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون har zuwa inda Allah madaukakin sarki ce fa khasafna bihi wa bidalihi wa bidarihi al-ard wama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wama kana min al-muntasirin haka Allah madaukakin sarki ba mu kisa sai yace shi ma karuna ɗaya ne daga cikin mutanen Annabi Musa malaman tafsiri suka ce da mutun ne talaka ba shi da kuɗi saboda haka sai Annabi Musa ya masa addu'a Allah ya bashi arziki saboda haka sai ya fara samun arziki tun yana rayuwa a cikin gari har ya bar cikin gari har ya koma inda yake kamar wata masarautarsa ce ko inda yake mulki ne shi shi kadai sai dukiyarsa kawai ya tara dukiya maɗuɗuwa har yake gani cewa ya fi ƙarfin ya bi annabi musa da saɓon annabi musa me yasa saboda kun ga cewa ya ƙala inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan dukiyar da aka bani an bani ita ne dan an sani na fa cancanta ta kai me yasa ba a baka ba haka abu ne ce eh kamar yadda wasu daga cikin masu arziki suke gani yanzu idan Allah bai baka kuɗi ba kai ne kai ne baka da kokari baka iya komai ba shi kuma ya iya sai Allah ya bashi haka wallahi ɗan uwa wasu daga cikin masu arziki suke gani idan Allah ya bashi kuɗi kai ne baka cancanta a baka ba kai me yasa Allah bai baka ba to kaga wannan ɗabi'a ce irin ɗabi'ar karuna haka yace inna ma utituhu amma wannan duke ne ala ilmin indi a bisa san cewa ni na fi cancanta ta kamar yadda malaman tafsiri suka fassara saboda kai kafir cewa Allah maɗaukakin sarki wata rana ya fito a cikin ƙawa da taƙama ya sa kaya irin na alfarma da ‘yan fada da waye ana tafiya ana zagi kawai sai Allah maɗaukakin sarki wa ƙasa tsawa sai ta tsage sai shige ciki shi kenan da shi da ‘yan fada tasa da dukiyar tasa duk sai suka nutse ciki suna ta tafiya shi kuma ƙarshen suke to shi ma mai ja masa haka shi ne ruɗuwa da dukiyar Allah madauki amala yace fa kasafa Allah tabaaraka wa ta'ala bihi al-arda huwa wa malihi saboda ka sai Allah madaukakin sarki ya nitsar da shi a cikin kasa da shi da dukiyar tasa fa kanat aqibatuhu al-khusran al-mubin sai kasance karshen sa hasara ce mabayyaniya walau anna Allah abtala dhalika al-ghaniya bi marad la tamanna ay yu'khadha minhu maluhu kulluhu wa turaddu ilayhi sihhatuhu mala ce irin masu dukiyan nan masu kuɗi da Allah maɗaukakin sarki azurta su inda a ce Allah zai jarrabe su da ɗan wata rashin lafiya kaɗan da ya yi buri duk abin da ya mallaka ya ɗauka ya bayar don adawa masa da lafiyarsa haka al'amari yake idan Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi bawa da wani rashin lafiya ya kasa sakewa ya kasa zaune ya kasa tsaye sai ka ga duk abin da yake da shi buri yake yi buri yake ya rasa wannan abin ya samu lafiyar tasa shi kuma ya samu lafiyar ta dawo kuma sai rinka kokarin dawon mai wannan duki amma amma dai a yanzu ne yake bukata shi ne lafiyar tasa kamar ruya kamar yadda malai yace zai ba mu wata kissa yace kamar yadda aka rawaito anna malikan min mulukil muslimina an samu wani sarki daga cikin sarakunan musulmi talaba kuban mimma il yashraba ya bukaci aka masa ruwa kofi ɗaya kawai kofi ɗaya na ruwa don ya sha yace da wani hadimin sa aka min ruwa kofi ɗaya zan sha faja'ahu al-khadimu bil kubi sai wannan hadimin nasa ya kawo masa ruwa a cikin kofi wa qala lahu sai ya ce da wannan sarki ayyuhal malik ya kai wannan sarki la tashrab hatta as'aluka su'alan hatta as'aluka su'ala yace da Allah kada ka sha ruwan nan har sai na tambaye ka wata tambaya eh ina so in tambaye ka ya kai sarki qala sal sai sarki ce tambayi qala sai ce idza muni aminka hadhal kub fa bikam tashtari yace yanzu da Allah madaukakin sarki zai hana ka wannan ruwan kofi ɗaya da dukiya da matsayi da mai kake da shi za ka iya siyar wannan kofin ruwa guda ɗaya ƙalal malik sai wannan sarki ya ce da shi wannan kadimi nasa binisfi mulki zan siya shi ne da rabin mulki na ma'ana zan iya ba da rabin mulki na a bani ruwa kofi ɗaya ƙala sai ya ce masa fa'iza sharibtahu idan kuma ka sha wannan ruwan ووقف في مسانتك فلم ينزل sai tsaya a buladarka a mafitsararka sai ya ki sauka idan ruwa ya je sai ya je ayi mafitsara sannan ake fitsarar da shi ko to to gashi a mafitsara kana jin fitsarin ka kwatanta lokacin da kake jin fitsari kuma amma yake fitowa shi kuma wannan idan Allah madaukakin sarki maka haka fa kam tadfa'u hatta tanzilahu shi kuma nawa zaka bayar har Allah madaukakin sarki ya saukan maka da shi in aka ce misali nawa zaka iya bayarwa a saukan maka da fitsarin kala sai ce mulki kulluhu zan bada mulki na gaba ɗayansa idan ƙala idan sai shi wannan hadimin yake wa sarki wa zai ce to in dai haka ne ya mai girma sarki fa mulkuka la yusawi baulatan wahida ashe duk mulkinka duk girman mulkinka duk fadinsa duk dukiyarsa gaba daya bai kai kwatankwacin fitsari guda ɗaya da Allah ke baka dama kai bakin dan uwa ba haka bane yanzu idan mutum ya je zai yi fitsari fitsarin ya makale dan Allah ya mutum zai yi za ka ga hankali ya tashi kai shi urology a kai shi ina ne a kai shi ina ne aitai ta fama sai ka ga wani shi kuma ya ji ya tsuguna kai a bakin kwata ya saki kayansa shi wancan da ya kasa yi idan ya zo wucewa ya ga wannan sai ya rinka jin sha'awa ina ma shi ne ina fata an fahimta ashe kun ga yan uwa akwai abubuwa da yawa wallahi da dukiya ba ta sayan su akwai abubuwa da yawa da dukiya ba ta sayan su kawai tsantsa ce ta falalar Allah maɗaukakin sarki akan bayinsa da tsantsar falala ce ta Allah maɗaukakin sarki akan bayinsa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace malai cewa minan nasi daga cikin mutane mai ya takabbar abu na uku kenan bi quwwatihi akwai wanda shi kuma abin da ke sa shi girman kai ba dukiya bace shi ba ko mulki bane a'a mai karfi ne shi eh yana ji da samartaka Allah ya gina shi sosai eh yana da barga bargan jiki yana ji daidai yake da kowa wasu hatihi da lafiyarsa shi ma wannan mala ya ce wa haza rajulun ghafil ya ce shi ma wannan gafalalle ne bai sani ba eh bai san hakikanin duniya da take ba li'anna al-quwwata saboda shi karfi laysat hiya miqyasu sharfi bainan nasi ba shine abin da ake kwatanta daraja da kima mutane tsakanin mutane ba a ce ai abin da yake jawo mutum kima da daraja mutum ne mai karfi duk abin da aka kawo zai dauka kuma duk wanda ya karo da shi zai buge shi ina ba ta fahimta sai to ba wannan ne abin da ake gwadawa ba so da kadan kana da karfi kana ji zaka doki wancan ka buge wancan ka zalunci wancan sai ka rinka ji kai wani ne ka rinka ji ji da kai kana ayyuwa mutane girman kai malai ce ba wannan bane wahal wahal quwwatu hadha ar-rajul hadha ar-rajul tukafi quwwata himarin aw baghl yace karfin da wannan mutum yake ji da shi kamar kasa ba za ta dauke shi ba shin ya kai karfin jaki ne ko ya kai karfin alfadari da Allah ya kai ƙarfin jaki bai kai ƙarfin jaki ba eh jaki halitta ce da Allah masa ƙarfi sosai da sosai sai dai wauta kawai eh da rashin wayo ware da gaske amma jaki akwai ƙarfi ina ga maka kaga duk irin dabbobin da na daji da suke zakewa abubuwa idan jaki ya fushi idan jaki ya fushi wallahi wahala suke sha kaga kura duk masifa kura idan jaki ya kama ta wallahi daga take kwacewa saboda jaki halitta ce mai karfi to idan jaki da shi ake kiyasin abu mutum ya kai jaki karfi amma ka duba dan karamin yaro yadda yake sarrafa jaki dan karamin yaro sai ya jaki ya kora shi nan jakuna ma ba jaki ba dawakuna ma ba doki ba raƙuma ma ba raƙumi ba duka ka duba karfin raƙumi shi ma yadda raƙumi yake yanzu ka duba kayan da zaka ga kurkura hudu ko biyar ta dauka sai ga kurkura raƙumi wallahi kayan da zaka ga an sauke su da kan raƙumi zaka yi mamaki rabin sai da aka dauka aka dora maka a bayan ka ya tashi daga aiki amma sai ga ana ta sauke kai akan raƙumi duk akan sai yake amma kuma sai kai mamaki wai dora raƙumi wannan kayan mutum ne mutum ne dora masa to ashe kaga ba ƙarfi ne abinda ake kiyasi wajen gano darajar mutum da kimarsa a cikin mutane ba malai ce walau kanatil quwwatu hiya al-miqyas inda a ce ƙarfi shi ne abinda ake ƙiyasi da shi na gano darajar mutum a cikin mutane lasta haƙƙal himaru an ya kuna mudiran da jaki ya cancance zamto shi ne mudir shi ne shugaba a wata ma'aikata walbagulu an ya kuna waziran shi kuma alfadar ya kasance shi ne waziri shi ne babban mai taimakawa walfilu an ya kuna ra'isan ita kuma giwa ta kasance obaran shugaba gaba ɗaya ba haka ba ne don giwa kuma din ba ta fi su ba to sai kasance giwa ita ce obaran inda ƙarfi ake ɗauka gina shi akan abin amma abin da ake amfani da shi shine tunani da kwakwalwa da hankali da iya sarrafa abubuwa yanzu sai ka kalla ka kalli shi koda shugabanninmu da suke mulki ka kalli shugabanninmu da suke mulki akwai wanda za ka gansu yan tsuruti yan kanana ba haka bane amma kuma suna mulkan wanda suka fi suka fi su karfin jiki wanda idan da za a sasa a filin wrestling a ce su gwada ya kake gani eh kowa a sasa a irin ɗan wayan da ake wrestling a ce to bismillah a kwafsa ko kasusuwan su wani ba za a yi ba saboda an fi karfin sa amma kuma sai ga wancan mai karfin shi yake zuwa ya kwanta a gaban sa ya goho yana jiran umarni a gare shi saboda hankali da tunani da karatu ya dora shi a kansa saboda haka ba wancan ake kallo ba malai ce walakin al madara ala al aqli sai dai abu abin yana kaiwa da komowa ne akan hankali fihi yasilu al insanu ila ma'rifati rabbih wa khaliqihi da hankali mutun yake isa zuwa sanin ubangijinsa da mahaliccinsa wa bihi yasiru yasiru al insanu fi an-nasi sayran hasanan da kuma hankali ne mutun yake rayuwa a cikin mutane rayuwa mai kyau kyakkyawar rayuwa wa huwa alladhi yujannibu sahibahu al madarra wal mahalik kuma hankali shi ne ke nesantar da ma'abocinsa daga duk abin da zai halakar da shi da duk abin da zai cutar da shi abin da dabba ta je ta sa kanta a ciki ta cutar da kanta kai da ka zo ka san wannan abin abin cuta ne sai ka kauce masa bambancin ku da ita kenan wa qad nusiba ila ali ibn abi talib radiyallahu anhu al abyat al atiya malai ce ga wasu baitoci da aka jingina su aka nasabta su zuwa ga sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda yana cewa innal makarima akhlaqun mutahharatu fal aqlu awwaluha wad dinu thaniha wal ilmu thalithuha wal hilmu rabi'uha wal judu khamisuha wal urfu sadiha wal barru ko birru wal birru sabi'uha was sabru thaminuha wash shukru tasi'uha wal linu 'ashiruha sayyidina ali abi talib yake cewa innal makarima akhlaqun mutahharatu haqiqa kyawawan dabi'u ababan tsarkakewa ne ababan yabawa ne ababan so ne sai ce fal aqlu awwaluha na farko daga cikin kyawun dabi'un kana kana so ka san kyawun dabi'u ga su guda goma sai ce na farko shine hankali ya mutun ya samu hankali mai kaifi waddinu saniha sannan sai mutun ya samu addini ina fata an fahimta idan addini ya zo ba hankali zai yi ba za ta yi ba e shi addini ma gaba ɗaya ɗauke shi ake a sauke shi daga kan mara hankali ba aka bane sai a ce an yafe masa wal ilmu salisuha ilimi kuma shine na uku aka samu hankali aka samu addini kuma sai ilimi ya biyo baya shi kuma ilimi shine zai taimaka maka yi addinin yadda ake bukatar ka yi shi wal hilmu rabi'uha sai kawaici da juriya shine al hilmu juriya kenan da kawaici shine na hudun su waljudu khamisuha na biyar ɗinsu kuma shine kyauta da bayarwa da sakin hannu wal'urfu sadiha na biyar kuma shine al'urfu shine mutum ya san yanayin ɗabi'un mutanensa da yadda zai zauna da su domin kada ya zama to shazi a cikinsu shine al'urfu yanayin yadda mutanenka suke ɗabi'a da yadda suke harkokinsu to ya kasance ka san wannan dan kada ka rinka abin kai abin ka kai kadai ya kasance ka bambanta da su wal birru sabiuha biyayya da da'a wannan kuma shine na bakwai was sabru na takwas kuma shine hakuri saminuha was shukru sai godiya shine tasiuha na tara wallinu tausasawa eh tausasawa a cikin mu'amala a cikin harkokinka ashiruha shine na goma to waɗannan su ne kyawun ɗabi'u da sayyidina Ali dan Abi Talib ya jira sai mala yace fanzur hadaka Allah ka kalla Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai ya shiryar da mu gaba daya innahu lam ya'ud al-quwwata wal futuwata min al-makarim sai yace kalli lokacin da sayyidina Ali yake irga kyawawan ɗabi'u bai irga ƙarfin jiki da kuma samartaka da yarinta ba shine al-futuwa yarinta da samartaka mutum yana jin ƙarfi a jikinsa bai irga wannan a cikin kyawawan ɗabi'u ba لأنها لا تكون saboda ita ƙarfi ko samartaka la takunu mufkhiratan illa idza istuqdimat fil khair was salah ba ta zamtowa a bar alfahari sai dai idan an yi amfani da ita wajen alkhairi da kuma nagarta amma an ba haka ba tsantsa karfin jiki ka ba zai zamto abin yabo ba amma ka ji ana yaban karfi to shine kana amfani da karfin ka wajen taimakon kanka taimakon ƴan uwanka taimakon addininka wannan abu ne mai kyau za a yabe ka akan haka za ka taimaki mara ƙarfi idan an zalunce shi za ka taimaka wanda ba zai iya ba kai masa abin da shi ba zai iya ɗin ba da ƙarfinka to wannan ƙarfinka sai zama to abin yabo amma ƙarfinka na ka buge wancan ne ke faɗa da wannan a ce wani akwai ƙarfi wala duk wanda suka ba da shi sai ya kada shi wannan ba karfi bane irin karfin ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa laysa shadidu bisur'a ba wai mai karfi bane shine wanda yake kada mutane eh da an fara fada ya kada wancan ya buge wannan ko ina an san shi kowa tsoron fada yake da shi wannan ba mai karfi bane wannan azalimi ne ke yace mai karfi shine wanda zai iya mallaka zuciyarsa ya control din ta lokacin da fushi ya ya hankoro shi sai control din sa to wannan shine mai karfi wannan irin karfi karfin danne zuciyarsa dan kai abin da ba daidai ba Allah ya ba mu iko mala yace وقد روي أبا حنيفة أن أبا حنيفة رحمه الله أروت وتكسة وتكسة تون لقى بابا مالمي أبو حنيفة النعمان ابن ثابت عليه رحمة الله كان يلقي على تلامي على تلامذته درس فقه وكان ماد رجليه وترى أنا أبو حنيفة أنا تكمل مسلاتي yana koyar da ɗalibansa karatu darasin fikihu to a lokacin ya miƙar da ƙafarsa haka a matsayinsa na malami ɗalibai sun kewaye shi kuma ya miƙar da ƙafarsa yana ɗan sakewa yana ɗan miƙe ƙafarsa haka fada kalal masjid rajulun kawai sai ga wani mutum ya shigo cikin masallacin husnul hay'a ko husnul hay'a wanda yake da kyakkyawar kam kana ganin sa da kwarjini sai ya tsorata ka sai ka dauka wani shehin malami ne fari'ut tul wanda yake da tsayi sosai aka ce fari abin da yake ya kai matuƙa wajen tsayi kenan mai tsayi sosai wa ta halqata abi hanifata liyastami'a sai zo ya zauna a wannan halka a wannan da'ira ta malam abu hanifa shi ma dan ya saurari darasi fa damma abu hanifata rijlaihi abu hanifa yana ganin wannan mutumi kawai sai sai ne kafafuwansa me yasa yi haka saboda shi azatan sa wani shehin malami ne babban mutum ne karramawa shi da girmamawa ina fata an fahimta ai ko yanzu kai a matsayinka da ɗalibi kana karantar da ɗalibai wanda suke ƙasa da kai kawai sai wani babban malami ya shigo da Allah ya zaka ji sai ka ji kana ɗan haka haka ba haka ba ne to kamar haka ne ya ɗauka wani shehin malami ne ya shigo kawai sai ɗan naɗe kafa sai ƙara nutsuwa za a yi darasi sosai kaga ihtiraman lil qadim sai ya naɗe kafafuwansa ihtiraman dan ya girmama lil qadim ga wannan mutumin da ya zo wa dhalla yulqi darasahu abu hanifa ya ci gaba da bada darasin sai yana koyar da ɗalibansa hatta wasal ila qauli har sai da zo wajen fadin sa a cikin karatun waqtul maghribi yace lokacin sallar maghriba yabda'u yana farawa ne min ghurubi shamsi daga lokacin da rana ta yi gurubi rana ta fadi kenan ila ghiyabi shafaqil ahmar zuwa lokacin da shafaqi wannan jan abin kwallar ranar nan ya ja ya buya to lokacin sallar maghriba yayi me kenan ya wuce mina sama'i daga sama faƙala hadar rajul sai shi wannan mutumi da abu hanifa ya naɗe ƙafasa saboda shi sai ya ce zai yi tambaya kenan ya sheikh ce ya mala a ra'aita illam ta garibu shams ce mala ya kuma kake gani ranar ba ta faɗi ba ba ina fata an fahimta faƙala abu hanifa ta sai abu hanifa ya ce al'ana ana li abi hanifa ta ayyan muddar dilai sai to fa yanzu lokacin sai da abuwa ne fa zai miƙe kafa sai ya sake ashe ma zahiri ne ashe ma fanko ne ashe kaza ne ina fata an fahimta ma'ana maganar da yayi ta fito da wawancin sa wato yan uwa wannan labari haka yake sau da yawa zaka je waje ka ga mutum wallahi sai ma furjini mutum har mutum amma da ya magana sai ka ka shi ma dama wannan ne ka tsaka na ɓata lokacin ka akan sa dama wannan ne kaza da kaza da sauransu shi sa wani lokaci kamannin mutum ba sa tabbatar da yadda yake sai an yi mu'amala da shi sai ya yi magana ba haka ba ne wani sai ya gan shi kaɓar mai hankali a haka da sauransu amma da kun ji kun fara magana da shi in ya fara magana sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi da ma yi shiru wallahi babu daɗi maganar tasa to irin wannan ne ya ɗauka wani babban malami ne da ya wata tambaya sai ya ji wannan tambaya ko ɗan firamare bai kamata a ce yi ta ba ya za a ce wa'in rana ba ta faɗi ba saboda Allah saboda kawai sai ya ci gaba da darasinsa وقد قيل shi sa ake cewa wanda mawaƙi yake cewa ya zinul fatafin nasi sihhatu aqlihi abin da yake kawata mutum yake kawata matashi a cikin mutane shine sihhatu aqlihi nagar nagartaccen hankalinsa ya kasance mai hankali wa in kana mahzuran alaihi makasibahu koda ya kasance abin hannunsa kadan ne ba shi da abin hannu da yawa inda yana da hankali mai zurfi za ga mutane suna me suna mutunta shi mutane suna ganin girmansa mutane suna musamman da mu'amala irin ta dako ba irin ta yanzu ba yanzu an fi ganin mutuncin mai kuɗi sama da mai hankali yashinul fata fi nasi qillatu aqlihi malai ce kuma abin da yake munana mutum a cikin mutane shine karancin hankalin sai kasance mutum ba shi da hankali wa in karumat a'rafuhu wa manasibuhu koda kuwa dan babban gida ne ya fito daga a family wanda yake mai girma to sai ka samu inda ba shi da hankali mutane ba sa ganin girmansa ba sa daraja shi ba sa ɗauka wani mutum mutum da ya kamata ya mu'amala da shi ne yace ishul fatafin nasi bil aqli mutum yana rayuwa ne a cikin mutane da hankali ma'ana abin da yake sa mutum ya rayuwa da kowanne irin mutum a fahimci juna shi ne hankali innahu alal aqli yajri ilmuhu wa tajaribuhu saboda shi mutum akan hankali ne ilimin sa yake gudana da tajribarsa a rayuwa yadda yake yadda yake gwada abubuwansa a rayuwa kuma yake ganin wannan daidai ne wannan ba daidai bane wannan ya kamata ya mu'amala da shi wannan ya kamata a jinge masa wannan duk hankalin mutum ne yake baka kai wannan yace wa afdalu qasmin lahi lil mar'i aqluhu mafi falalar rabon da Allah madaukakin sarki zai ba mutum shine hankalinsa mafi girman kyauta da rabo da Allah yake yi Allah madaukakin sarki ya raba ya baka hankali in aka ce hankali ba ordinary ko kowane irin hankali ba hankali da yake mai nagarta kwarai da gaske falaysa min al ashiya'i shay'un yuqaribuhu ya ce babu wani abu daga cikin abubuwa kaf da yake kusa da hankali wajen falala da daraja idza akmala ar-rahmanu lil mar'i aqluhu idan ubangiji mai rahama ya cika wa mutum hankalinsa faqad kamulat akhlaquhu wa ma'aribuhu to hakika Allah madaukakin sarki ya sanya hankalinsa da dabi'unsa masu kyau sun cika da duk wani abin da zai amfane shi a duniya ya samu cikarsu ma'arib shine abubuwan da zai amfani mutum eh kamar yadda annabi Musa yake cewa lafi ha ma'aribu ukra ko ina da wani abin da nake da wannan sandan ta wani amfani ma'arib shine abubuwan amfani to hankalin dabi'un mutum kyawawa sun cika da kuma abubuwan da duk za su amfane shi wajen mu'amala da mutane da tafiyar da harkokin sayo da kullun ya samu nasara a ciki to wannan shine abu na uku kuma akan su zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora akan na gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wasalli Allahumma wasallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla